بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yanzu dare ne da shi uku ga watan rabi insani idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubawa da dari hudu da talatin da takwas iri da ɗaya ga watan jiwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasar na tasirin da ɗaya ƙarshen yanayin kasusuwan karatun littafin shakku suna ɗaliba mawai suna abu muhammad al-husayn bin mas'ud bin bagawi ana madaukin sarki mai sakayya da alheri karatun da kabilar alamar albani ya matani da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya da musulmi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ibada a inda al-imam nawawi yake tattauna ayoyin alƙur'ani mai girma da ingantattun hadisan annabi waɗanda suke magana kai tsaye dangane da abin da ya shafi imani da kuma wani ɓangare na hadisan da suke magana a kan abin da ke haifar ma da imani nasara ya raunata imani ya kawo da imani cikas inda fassara wani so da fassara malaman farko allah wani jikin sarki mai sakayya da kawai ana ya kawo na hadisun annabi da inda yake bayyana mana ababe guda bakwai da suke hallakar da bawa a ƙarƙashin bayani da ke bayani a kan manyan zunubai. Bayan da muka bi waɗannan abubuwa da annabi ya bayyana masa bai cewa guda bakwai suka hallakar da bawa daga ciki sai wanda ya haɗa da ba. Gungi matakai da fassarori da annabi ya rayuwa. da sahabbai shi da sauran malaman farko a inda makarantar da hadisin abin da ke cewa riba tana ɗauke da wasu bala'o'i guda saba'in da wani abu mafi sauƙi da ciki shi ne mutum ya tare da mahaifiyar shi wannan mummuna Allah mawarkin sarki kiyaye wani ga harkar da gawar da ke cikin muka ji kuma a cikin alƙur'ani Allah mawarkin sarki yana cewa yana jinki yana kwashe albarka a cikin duk dukiyar da tsoron fara cikin sannan mutumin da ke jin riba da shi hukumar da za a yi a cikin kamari shi ne za a jefa shi a hukumin jini ana jefa shi ya manya manyan duwatsu yana shakewa kuma yana haɗewa har zuwa tashin kiyama wacce riba alƙur'ani ya ce ba zai iya miƙewa ya tsaya da kafafun shi ba illa kama ya kuma lalli ya ta haɓaɓa shewa mai da masu sai dai kamar irin yadda mutum da yake fama da kuma aljani yake tashi ya faɗi ya tashi ya tashi yadda ka san mai kan faɗi wannan hukuma ce ba ta karama ba wannan ya sa ga dacewa ba tsaya mu yi ba al'umma mu cikakken bayani dangane da mejin shirya ya wata ya haɗar ruwa daga ciki cikin bincike da muke yi sai wanda irin yadda al'umman mu a yau rayuwarsu ta zama ba ta iya gudanuwa sai da hada-hada da dangi mabanki fage ne da ake hada-hadar kuri sannan kuma al'ummarmu sun san cewa riba tana incest da ake kara wa mutum a lokacin da ya ajiyan kuɗi a banki da kuma irin kai kuɗin da ake tsora ma a duk lokacin da kai ɗan nan kara shi bashi a wajen banki mun dai mun tattauna maganganu masu yawan gaske a inda mun gabatar da littafin al-fiqhul islami wa adillati الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها نا دكتور وهبة الزهيري أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق. أنا أبو مالك shi ne profesa mai ke kula da ɓangaren fiƙihun islami wa usuli a cikin jami'ar dimashi sha a kulliyar shari'a a cikin wannan littafi ya ce mujallar na biyar shafi na dari uku da casa'in da biyar mun tattauna maganganu masu dama har ya kai inda ma da ya ɗauko mana kullum bayanai akan alfawari في كواني دول العربية wani ya al'amari irin wannan interest ne yake a cikin tsarin gudanar da gwamnatoci bangaren al'adar kuɗi a gwamnonin ƙasashen larabawa domin abin da ke ci a duniya akan samu wasu daga cikin waɗanda suke ganin su kamar malamai ne ko kuma an zuga su an ce su malaman ne kuma suka yarda kawai za su ga an buga littafi sai su ɗauka littafi addini tun daga larabci ne aka buga domin ba su da gogewa da ƙwarewa a cikin al'amarin ilimi da kuma addini tun da larabci ne kuma Allah madaukakin sarki ne yiwa ya yi masu neman iya karantawa da har masali da gaggama baki ne ya suka haɗa shi ba ne su ba jarirai sun yi malamai su da kawai shi ke nan sai a ɗauko wannan sai a cikin ɗaukar mutane a kan abin da ba daidai ba nan kuwa ɗaya daga cikin ɓangarorin constitution ne na ɗaya daga cikin waɗannan daurori na larabawa shi yasa a karatun da ya gabata mun ɗibo waɗannan maganganu da kuma tsare-tsaren gudanar da al'adun kuri na waɗannan ƙasashe wanda idan ka samu karatun da ya gabaci wannan zai haskaka maka bayanan da za su taimaka maka wajen da ya kyawun fahimtar abin da za mu tattauna a yanzu haka. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanu. Karatun da ya gabata idan ya kuma musamman ba, ba ya kawo mana ƙa'ida na gudanar da hada-hadan fagage da suke hudun kure na ƙasar libya a ƙarƙashin lamba doka ta saba'in da hudu ta shekara dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyu wanda ita wannan doka a sakin layi daga ɗaya allaci a ba al-fa'ida bainal ashkhas li isbabaini wanda ita wannan dokar ta halartar da an sai irin wannan fa'ida amma idan aka lura da cewa mutum kamar daula wa masarifiha da kuma bankin ƙasa da ita gwamnati a matsayin da na hukuma a matsayin da na daula za ta iya gabatar da bukatar zuwa ga irin waɗannan bankuna na ciki ko na waje da zumar amana bashi wanda in ba manta ba mun karanta irin wannan dokar a baya wanda aka samu kasar Algeria da kuma ita Libya da wasu kasashe suna ganin cewa haramun ne riba tsakanin mutum da mutum amma idan ya zama tsakanin kamfani da banki tsakanin gwamnati da banki mai lamba ta arba'in da hudu a sakin layi na ɗaya mai lamba ma ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyu sai suka ɗauki kamar ƙasa kamar banki to waɗannan sai su zama a matsayin kamar mutum ne jiki to su wannan ya halatta a ɗaura musu riba a kan su shi da ba a mutum ba وحرمها على الأشخاص أما سيئتا wannan dokar sai da ce ɗaiɗakun jama'a bai halatta da su misali ni in na haɗa kuri dokar ƙasar libya ta haramta ni a ƙara da kogon in na dai zan azaba shi a banki a libya haramun ne a ƙara wa sile guda a matsayin ruwa na wannan kudin da zan karɓa amma idan gwamnati ne in kamfani ne in banki ne in ma'aikata ce to ya halatta a wannan yanayi su a yi wasu wannan ƙarin kuma abin da ke to wannan maganar ne muke kan tattaunawa a wancan karatu sai muka shi wuri sai ma da ya shi wa azi tafrika kun ga wannan warewa a ware tsakanin mutum da daula tsakanin mutum da kamfani ko ma'aikata a ce wannan kare jiri ba amma shi wancan da shi laisar fi shar'in lahi wala dini wannan bai cikin addinin Allah sam sannan kuma baya cikin shari'ar Allah ba shari'ar Allah ba ne kuma ba addinin Allah ba ne wani ya ce abin da Allah madaukakin sarki ya haramta shi yana da damar ya haramta ga wasu wasu kuma ya ce halal ne ga wasu Allah ba da yau wannan ba addini ba ne fala farka fi ta'amili bayna al-fard al-muslimi wa ad-dawla ba ne ce babu bambanci tsakanin mutum da kuma daula an gano da rido ba wani abin da yake haramun ga mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum da yawa wannan haramun din na nan a kan wa a kan gwamnatin ƙaramar hukuma gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya sannan da kamfanoni da ma'aikatu da masa'u duka duk iri ne ne wannan haramci domin ai gwamnati mai ce ce gwamnati ba mutane ne gwamnati ba kuma ya zo da yau don mene ne za a makale a bayan wani abu can a yi ƙoƙarin shigo da abin da shari'a ta hana halatta shi me bambancin wannan ɗabi'a nasu da ɗabi'an yahudawa sanda allah maɗaukin sarki ya hana su cin gizi sai suka tattara kitan waje daya sai suka yi aikin narka shi sai suka siyar suka shi ne kudinsu kuma ya zo da yau dabara ce hikima ne su ba su ci kitse ba amma ba sun sai sabulun wanka sabulun wanki sun sai karafin ƙanshi sun sai man shawo da me da kudin kitsan da aka hana kun ga da yau haka sanda aka hana yahudawa yin su haka saboda irin waɗannan hikimomi da barbaru na kin Allah suka halatta wa kansu wannan shawarshawar jama'a da kuma rayuwar wannan yau Allah ya rubuta sarki ya sani mana kimanin shi ne sai ma da yake cewa wannan abin da suke ba bambanci tsakanin mutum da mutum da kuma banki da hukuma dukkanin abin da shari'a ta haramta haramci iri ne da sandan dama duk wanda ya taka ya taka haramci wata kitabu shar'i ba da ce maganar da Allah madaukakin sarki kan zartar cikin al'umma lil jami'i wannan na jama'a ne ba mu gano yanzu da Allah ya ce ai sallah da talaka da mai da sarki gwamna shugaban ƙasa da kowa sallawa da mata da shi bana da shi da mu gwamnati ne domin ba wannan dokar wasu kuma su sha ba za su bi wannan dokar ba جاز للدولة باعتبارها شخصا معنويا كل ما حرمه الله كل ما حرمه الإسلام من الظلم والغم والقتل بغير حق وأكل أموال الناس وأكل الأموال بالباطل هذا جدول إني لا أكل للدولة باعتبارها شخصا معنويا أتوتني نوعنا ba wai mutum ne na hakika ba a ce tun da ya mutum ce ta ma'ana ba mutum ce ta hakika ba a ce kullu ma harrama Allah duk abin da Allah ya haramta aw harrama fi dinil islam ko a cikin addinin musulunci a ce musulunci ya hana wannan abu ita tun da ba mutum bace wannan abu ya halatta gare ka to za ta ce ya halatta gwamnati da zalunci gwamnati ya aiki gwamnati ya kisa kai da cin yankun mutane ba a bisa haƙi ba hakan ya rubuta wannan suwa ya gwamnati wannan ya ka ce ita gwamnati mutum ce yau ta ma'ana gwamnati mutum ne irin ka suwa ya gwamnati da su hawa ba su su ba dole ba su dole ba su sarrafa ba su sarrafa ba su sarrafa ba waɗannan ɗaiɗaiyar su ba su suka haɗu suka yi gwamnati ba. Mula da wani da kyau, yau idan ba su sai a ce ba ne. Ya wata mula da wani da kyau. Ya sa ɓallon gwamnati uku, ɓangaren fattarwa mutane ne a ciki, ɓangaren shari'a mutane ne a ciki, ɓangaren majalisa mutane ne a ciki, da za ka je gidan gwamnati ka tadda ba kowa ciki, ka je majalisa ba kowa ciki, da zai fannin shari'a ba kuma ciki ba wani ciki ne da shi da daji uwarsu bai uwarsu daya ba za a kira wannan da suna gwamnati ba a shi kasantuwan mutane a cikin wannan al'ada shi ya haifar da wajen ya zama ne gwamnati a gani misalin wannan misali abin da muka tare muka tare muna kawo mutane ba ka cewa kana faɗa da malamai ko ɗalibin ilimi a takaice da ce rijalun dini da ce ba addini kake fara ai ba wani abu da za ka kalla da shi ne addini waɗannan su ne addini ne amma mutum da yau da ce ni addini ne ni mabiyin addini amma tattaruwanmu mu ne masu addini ne saboda ba ku wata katanga ko wata bishiyar da za ka je kana dubi a ce larabawa da ce yana dukan bishiyar addini masu addinin za ka ja sai da makata da ba yanzu misali kai ne ko da kuɗi kana son ka taimaki Allah na ba ka yi shi gaba shi mun gano sai ka zo da kuɗi kana son ka taimaki addini na ba ka addini gaba shi so haka ne ba ka ba su rijalun dini in ka ba da wannan kuɗi ga rijalun dini ka ba Allah man zallabi yuridu Allah karban hasana Allah shi larrance ke amma ka zo daga can za ka bayar ina za ka yi shaba shi jawabunan rijalin fi yau idan muka ce fi sabilin layi za ka Allah ne kawai rijalin fi za ka ba ka ba Allah ne jama'a nan kuma ga ashe gwamnati mutum abinda ya haramta ga talaka ɗaya daga cikin mutanen ƙasa haka yake haramu da gwamnati a dukkanin Allah ya yi ya ba da annabi kuna fahimta da wannan da kyau to Allah ta rubuta sarki ya ce mishi yasa ba da shi wa kada kana Abu Yusuf rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban Abu Hanifa alƙadi Abu Yusuf Allah madaukakin sarki da yin shi ce yana khalifati Harun يجب عليك حارون الرشيد في كتاب الخراج كما يجب الشيء كتاب الخراج أنا تتولى مجانا لدوكني لدوكان أسا fi amniyyati ahadin ya anci tau a hannun wani daga cikin 'yan ƙasa ba illa bi haƙƙin sabitin ma'ruf sai da haƙƙi tabbatacce sananne a shari'ance idan ba shari'a ne ta ce a ansa ba bayanan da ta suna ne wani ko da rawarwa ku gano kayan kenan yanzu harunan rashida ba zai a saurin ne mai yanar shebare malar daula ne amma yanzu wane ne ke da daula shi ne idan yadda shi bai halatta ya ci haram ba to bai halatta ya haram ba da kuma hukuma ya ci mata haram ba amma ba da kuma a kai daura ana ba da yi ne ana ba da kuma sauri ya tsare mana imanin sai ba da ya shi idan kun lura da wannan da kyau ita wancan ka'ida ita wancan tsarin gudanar da gwamnati ɓangaren al'adar kuɗi na ƙasar libya da suka ware 'yan ƙasa da kuma ita ƙasar ba da yiwu a gano kuga yadda muke bi illa illa sanka sanka daki daki na gaɓoɓin waɗannan abubuwa ana fayyace su yadda kowa zai fahimci yadda al'amarin yake kuma ya gane ya fahimta ba tare da abubuwa ba shi da sai ba da shi min hada littija a bisa irin wannan karkata da bayani ne wanda kasar libya ta yi aka samu karunar urduni tsarin gudanar da hada-hadar kuɗi na kasar urdun yiwuwa da nizami marafi'a al-usmani wanda wannan tsari ya zo da bayanin cewa wajibi ne a bin tsarin samar da riba al'usmani sunan tsarin da project da aka samai kuma yanzu misali idan aka zo ana son za a gudanar da wani tsari a gwamnatance ba sai a ce sassaka wa global ba ai wanda sunan project misali gwamnati sai da ce za ta taimaka ma waɗanda suka gama makaranta ba aiki sai aka sa abun mai ɗan hawa kuma don komi da sunan shi sunan project ɗin ke ita wannan dokar sunan da ke an gani wani ita wannan doka an yi ta hijira na dubu ɗaya da dari uku da hudu a watan maris shekara ta dubu ɗaya da dari tara da uku kuma kuma shekara ta dubu biyar ne wani dokar in ka kalli lissafin kwanan watan musulunci hijira dubu ɗaya da ɗari uku da nawa da uku kuma yi wanda hijira dubu ɗaya da ɗari uku a nan kare akwai shekara ɗari sannan a can ƙasa muna da shekara talatin da takwas kaga shekara ɗari da talatin da biyar da zan gabata da wannan dokar jama'a abin nan ba ba ɓangare ne tuntuni an sani ba wani abu ne wanda wani zai zai rigirgi a kai yana cewa na zo domin bincike da ba san shi tuntuni an sani malaman musulunci sun tattake duk abin da suka take wanda ya karo da abin da abin da ya zo da shi kisa ba kurkewa ne ba a ce ka gama shan abubuwa a gwangwanaye da ledoji da takardu an karkata an kai bola an zubar wani sai je sai kwaso wannan tarkace da wannan hayaniyar sai kawo a gida ya ce la ta wannan zai ma amfani daga ta wannan gwamnati ne wanda zai kai a tsaye ba a so to ba da sun zubar da waɗannan fatoyi na shiri ta kuma wannan da kyau ba ne ba ne sun yi hukunci a kansu sama da shekara ta ruwa a sai wani ya ce da sai da sai wanke bisa masa turare sai da zai jira yawa ga jan barasa kuma mutane an samu matsala ba sa binciken ilimi ba sa binciken addini yanzu sun koma suna kwaikwayon addini ne a kan wa kuke so ko wa kuke goyon baya Allah ya jiki mai Allah ba da bin sarki zai yi wani imanu ba da ke aisu nasa ala haddi aqsa lil fa'ila yanda ita wannan doka ta urdun ta kawo doka karara ga duk wanda zai anshi bashin banki ko ya sa ka'ida ba zai ba da kuɗin shi ba sai an bashi kaza shi ya ansa ko a an so mai kar ya wuce kashi tara cikin ɗari wannan tsakanin madini al'urduni sai zama tsari na gudanar da adalar kuɗi a cikin urdun ƙulani mai lamba da shida da arba'in cin ya zo da doka alamu ƙulani sharɗin manfa'a filkardi wasu haɗin karta al'adar ya ce duk wani sharaɗi da zai samun maka wani amfani na bashi to wannan sharrin ya fata shekin yarjejeniyar amma ƙudurin na nan misali tufka da warwara suke mutum sama ya da wani musamman tufka da warwara kaga a baya suka ce ƙinta sun karye wuce tashi tara cikin mai ɗari sai kuma suka ce duwan sharaɗi da ya saman maka da amfani sakamakon bada kudinka ko ajiye kudinka ta hanyar an rantar maka ko ko ka ba da rance ka san banki rantar maka suke yi ko kuma kai da kanka ka ba da rance amma karshe wata kuma sai ka ga alat an turo maka da ɗan kasan da ka samu na wannan abin da suke shi na interest Kuna to shi ne sai ma da yake cewa wannan abin da aka kawo to ba daidai ba ne amma kullum cikin ya kudu ku ci gaba in ka tashi biya ku kanka ba da wancan ƙarin in ka tashi karɓa kanka ƙarshe ne ƙarin ku gano wani kyau amma wancan kashi tara ba sai suka ce za a karɓa ne ga abin da ba ci gaban kasa ba domin ya ce kawo madani in abin da ya shafi aikin hanya aikin wuta aikin ruwa da sauransu amma hada-hada tsakanin mutum da mutum an hana hada-hada tsakanin kamfani da banki banki da kamfani banki da gwamnati za su fara da shigar da shekari na abin da aka wasu kada da ya kun mutane an hana amma sai aka mai da kamfani ya zama mutum ne ma'anawai ba mutum ne alshasi ba kuma wani da kyau irin wancan abin da muka karanta ya sa malam ya ce wa min hada littija irin wancan na libya da aka sa hukumar sunna aka tsafe shi shi ne kuma ƙofar da farko ne a bada wani hikima an gano misalin wannan misalin yancin addini da ake cewa gwamnatoci ko tsarin mulki ya ba ya kasa kamar ba an ba ka yancin ne da hannun dama kuma ka sa hannun hagu aka yanci shi an gani idan da tunkawar cewa ina da yanci ne a da na dama za su yi kuma yancin naka ya taka haƙƙi kaza saboda ka bai hannun an kwashe yanci haka ne shi ne wani su ne can sun ce haram da shi wasu kuma na haram shi a nan misalin wannan misalin su ɗin yahudawa na kasuwa shari'a ta hana su amma sai suka zo ranar juma'a sai suka haka rami kusa da rabin garin da suka yi hanya haka ba su yi aiki ranar asabar ba amma sun ranar shi alwa'ani da kifi ya taru a ranar asabar sai ya rika bin ruwan da yake gangarawa sai ya shiga can ya taru amma tattaran da suka yi mai tarko yamma na yi a sabar tsari da an shiga daren lahadi ya zuwa wani suka daɗe inda ruwa ya da kai kifin ya taso daga tarko ya dawo ruwan rafi suka je ka suke bacci daga nan allah ya waye ran lahadi sai suka wasu kwashe kifin kaga sun yi tarko ranar juma'a sun kwashe ranar sun yi su shi ne wannan kwaya yadda abun nan da suka yi Allah ne bar su sai ne mai da wasu dare wasu mai mai da su a rabu shi ne wannan wai za ka kokari ɗan hikimomi da yin dubarwaro a halattar ma kai abin da Allah ya يسوي فيه بين المعاملات المدنية والتجارية في قانون الإجراءات المدنية للإمارة أبو ظبي wanda wannan daula ta tsara yadda za a daidaita mu'amala na cikin gida da al'adar kasuwancin ɗan ƙasa na cikin gida a bisa tsari na ijara ne yarjejeniyar 'yan ƙasa a garin abubuwa وقضت المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها ولم أنساب hukuma na koli wanda ita ce ga wanda ce kodin tsarin mulki ta san kodin tsarin mulki da ke fassara dokan ƙasa da hada-hadar rigingimin zaɓe ana to akwai kuma kotu na musamman da suke lokacin kwamiti wanda su ne suke zuwa suke bayani na korowa dangane da abin da ya shafi hada-hadar kuɗi a babban bankin kowace irin ƙasa wanda za mu zo tattauna wannan insha Allah a gaban da za mu bayani akan bambancin bankin jahiliya da kuma bambancin bankin musulunci da kuma wanda yake tsakatsakiya shi ne unguru da kan zabu. A zahiri ya ce bankin musulunci amma bai da alaƙa da musulunci da suna. kuma yanzu wani da yau sai wasu suna amma bai da alaƙa da shi wani wata shi yasa akwai bankin musulunci za ka rubuta da shi sannan akwai bankin jahiliya za ka rubuta da shi sannan akwai hunguru da kan zaɓu Allah ba da yin sarki ya kiyaye shi ne sai ma da yake cewa sun fassara wannan doka ta sha hudu ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara بالدستورية نفس المادتين wannan kansu shirin nasu da ke kula da hadarar kuɗi a wannan ƙasa mai lamba ta 61 da kuma lamba ta 62 min hazal kanun na wannan tsari na gudanar da hadarar kuɗin 'yan ƙasa ila annahu la yajuzu an yazida sirrul fa'ila cewa bai halatta banki ko wanda zai ba da aro ko ya ansharance na kuɗi ya ƙara koda taro a bisa abin da aka yarda a ansa na interest da ‘yan ƙasar. Kun ga wani da yanzu ba da ake kara ƙara da inda aka tsaya. Tutun asali wa ne ne sa a ƙara. Wanda ba ce gobe da larabawa ne suke ha. Yanzu misali ka je kasar larabawa da ƙara da sai kai sai ka je gaba larabe yana shan biya sai ka yi sai ka je gaba larabe na kisan kai sai ka yi dama ba larabe na aka ce gari ko ko alkita ko sunna daular larabawa aka ce gari ko ko alkita ko sunna jama'a da kuma da yanzu misali Allah madaukakin sarki da ya aiko annabi da alqur'ani sunna da makka ta zama ta gagara a zauna a karantar a isar da sakon a cikinta annabi sai ya gari amma ka ce mutum daga ɗakin Allah abin da zai tsaya ai ba za ka tsaya ba wa za ka bi annabi za ka yi saboda shi dama an yi ka ne dan ka ba abin da yi shi daga wajen Allah ba garin ba kuma ba ɗan garin ba za ka bi ɗan garin ne idan ya zama suna bin abin da Allah ya aiko sau da kafa kekeke da ma'ana sun zama malamai da suka karantar da abin da ne saba ma abin da annabi ya zo shi amma in ya saba sai ka ci gaba da bin manzon Allah su kuma kai masa da Allah ya da su kawai ne ko shi ke ba wa ba da shi ko sabani a cikin wannan matsala Allah ba da sarki ya sa mu da shi shi ne sai ma da yake cewa sai aka waye gari cewa bai halatta waya ƙara farashin wannan fa'idar ba, allati tuhaddidu al-mahakama wanda wannan hukuma ta iyakance an sirin da littafa da alayhin afara wanda ɓangarori baki ɗaya na gudanar da hada-hadar kuɗi duk sun amince kuma wani da kyau hukumar sa'adun jami hukumar kula da masana'antu ne ma'aikatu ne gwamnati na masu zaman kai duk an zauna an yadda da cewa kuma ƙara yanzu misali idan gwamnati ta zauna ta taru duk aka zauna ɗan ƙasa ka ce ya halatta a sati ka sha kura kwallon biya biyu amma kasafin biyar yanzu wannan yardan da aka yi zai halatta maka da shan kwallon biya biyu gwamnati ne wajen kuma daga ɓangarori ittafaka alayhi al-aqra ɓangarorin jigon gudanar da gwamnati duk sun yarda ɓangarorin hulɗa da hada-hadar kuɗi duk sun yarda ya halatta a halattar da ba haka dama yadda su yake gudanar da addini ko ko addini yake gudanar da su kuma wannan yana daga cikin abin da mutane sun kasa fahimtar fassara hadisin annabi da yake cewa an tare da al'amatar rabbata yana daga cikin wannan bangaren yanzu an waye ne jama'an da ya kamata su bi alqur'ani da sunna a matsayin alqur'ani da sunna shine abin kursu yau an waye ne wai waɗannan jama'an ne su da za su gaya wa alqur'ani da sunna wai yadda zai bi yanzu qur'ani ya ce rabbanna haramun to sai aka waye ne su waɗannan da aka haramta da farko a kansu wai su ne za su zo su ambaci hanyar da kuma ruwan za ta zama da halatta sai shari'a ya karba eh misali yanzu a duniyar kafirci sun ce idan mutum ne zai yi zina ya yarda harkar ta yarda a yanzu da ita ba matsala suka ce zinan ta yi amma a gwamnatoci na tsarin kafircin duniya kaf a wajensu abin da yake haram abin da yake ba daidai ba shi ne mutum da zai yi zina a halin da ita wanda za a yi zan da ita ba ta amince wata yadda ba wai yin haka shi ne ne irin wannan annan ne ma ake san a saka ko a kuma da shi shi na biyu musulunci da yanzu a ɓata shari'a a ɓata tsarin zamantakewar 'yan ƙasa a ɓata yanayin alƙur'ani da suna wai sai a ce dukkan ɓangarorin da suke da ruwa da tsaki wai sun yarda a gano yanzu da wani ƙato zai zo ya tsaya ya ce ya yarda wani da ya auren mai da ƴar a matsayin matan shi zai ce shi ma ya yarda shirin da suka zauna suka shaida wannan aure su duka su koma su ce sun yarda sannan kuma a waye gari a ce iyayen ka ce duk sun yadda kai ma iyayen ka sun yadda ka rika zuwa kana zuba da ita saboda shi mijin bai haihuwa ya halatta wannan zuwa kawo ruwa ya gada dukkan na fara masu ruwa da tsaki a cikin haka kowa ya yarda kucin da shari'a ta ta hana yanzu ya halatta ka yi tsakanin da allah ka zauna kai ba ba da ne amma kai mai hankali ne ya halatta sai a kuma irin waɗannan dokoki da irin wannan shirme da shiri ta sai a kusa ta a yi jama kayan dukkanin ai lajana sun yi da kaza ai in lajana ta zauna ta ce ta yi da kaza za a kalli wannan abu allah ne da annabi shi suka yarda ko ko su ne da karambanin kansu kawai suka kirkiro abin da allah da annabi shi su yi zama kagar wajibi al'umma sai a sarrafa yi da wannan jikin Allah ya rufe sarki da kare mana kimanin ba da ya ce ɗauka amuru bihi fi ayyin mar'ala qabla rafa'i da'awa ko kuma ya halatta ya amfani da duk wani tsari da aka kulla ugani na wannan rufan da za a ƙara amma ba kafin ɗauka da ƙarar ba a yadda ba misali kai ne da kamfaninka kuka je kuka ci bashi sai aka ƙara maka interest a kan abin da ka ansa ɗoriya a kan abin da hukuma ta ce karɓa mushi to dokar ya ce in ka yarda ku ci gaba amma daga bayan ka gane abin zai gefe wani sai kai ƙara a wannan hukuma to za a tsayi da wannan yarjejeniya amma in ba kai ƙara ba ku za ku ci ci gaba da wannan tsarin sun halatta mu yanzu ka gaya min yadda za a yi wannan dokar da masu dokar mai zama sun zauna daren dakan suna magana a madadin addinin musulunci wannan zai yi wannan kuma zai karɓo ga wani musulmi wanda ya shi ne yin allah ya daga wannan abin da ya rene ko shari'a ne ya kama bi kawai dan za a ba shi yan salama ba ta da wannan haramun ne wanda ya saba abin da allah ya shi ونص القانون الإماراتي أما نسي قرار نقول كلا كلا ندى على على الكوبي لإماراتي بلما علي بقر الشرط على بطلان الشرط المنفعة الزائدة في كرب سكشكون كاري إيه أعلى أول نقطة بأعلى أعلى أعلى الشباب amma wasihar da akut yarjejeniyar bayani ku ci gaba da yarjejeniyar amma ƙarin bai halatta ke amfani da wannan tsarin misali an ba ka bashin kuɗin amma da sharaɗin za ka zo za ka gina makarantu a yanki ko za ka zo za ka yi wasu rijiyar kwansafe a wani ƙauye ko a wani yanki to bai halatta a ci moriyar wannan makarantun saboda ya wuce adadin abin da yau hukumar kaya yawa kuma ka san akwai abin da za a bayar na aikace aikace amma sai a ce sharafi shi ne sai kamfanin ya zo yi maku abubuwa kaza da ci gaba ai ana yin wannan to sai ce ya halatta wannan yarjejeniyar kwangilar a bar shi amma tsarin da aka yi ma kamfanin ko jama'a wannan tsarin a tsaye da a yi amfani da shi kuma a lokacin da ne kamfanin ya ke kara amma idan kamfanin ya yi da ya ke kara ba ku shi ke ya ci musu ina ba ta ruwa da wani da to wannan dokar ta yi karo dokar wa dokar Allah ta dauke sauki ba da shi da in nassa qanun al-hukumat li dawlat al-imarat sai dai wannan doka kara ya zo da hukumar da za a yi ma duk mutumin da ya kare a kan abin da hukuma ta kayyade filma da doka mai lamba ɗari uku da tara ala an da koyo akar bin hafsi wanda ya kare zaɓin hukuma ta hanyar ɗaure shi muddin la ta kullu an talatati ashhurin a tsawon lokacin da bai gaza da wata uku ba wanda harama kuma za a ci tara التي لا تقل على ألف درهم والذي كذا درهم دبوبيبا كل شخص تبعي duk wani mutum na ɗabi'a kamar ni da kai kare da gwamnati ta ce shaksa ce ne ma'anar ta amara ba shaksun ɗabi'i wanda ya sake yi mu'amala da wani mutum na ɗabi'a irin shi ɗabi'in akar bi riban nasi'a ta hanyar ne mu'amalar riba riba irin ta nasi'a ma'ana dubu ɗaya ya baka amma dubu da ɗari biyar da dawo ba ka sake kuke wannan a cikin ƙasa iku iku riban nasi'a ne wannan fi ayi nau'in min alwani mu'amalati madaniya wa tijariya a kowane nau'i na mu'amalar yau da kullum ne na gyaran ƙasa ne ko kuma hada hadar kasuwanci ne duk wanda ya sake ƙarin abin da yake mata bai to an hukunta mai ɗaukar abin da bai wuce wata uku da kuma cin taron jama'a ne dubu biyu ba yanzu misali idan ka karanta wannan ka ji wannan fefe na ka ji wannan gwamnatoci ne ne ai gwamnatocin musulunci ne amma ka tabi ne da suka amma da za ka rato wata wancan na baya sai da za ka yi ta wancan abin da suka kawo a matsayin doka ya yi daidai da abin da za a iya kallon shi a cikin wannan doka ne ko an musulci ne ne ba amma ka yi wani jiya wata irin doka ce musulmi الوصية ندبة صريحة أو مستترة ربا يا زمان قرارا وبعضهم ببرمون الإنجيكومي أتركشن كسا ودي عدد دول سلكي إبتين إني على عدد متن دلوكني أشوفك على عدد الأسا في سوق سوق سلكي وانا حرامي وهذا يعني بالمفهوم in ka fahimci wannan dokar da kyau mafhumin mu'alafa eh bi mafhumin mu'alaf ittifaq al-ashkhas bi itibariyya al-buruk min al-hukuma an wata bankuna daga wancan gora idan banki da banki ne suka yi wanda su idan banki ne da ma'aikatu suka yi wanda su idan banki ne da gwamnati suka yi wanda su idan banki ne da wani mutum na ɗabi'a ban da shi kuma wani tsoron dokar ta ce ku ji yu'akaru bil hasi za da hukuma na ɗauri ma shaksin ɗabi'i mutum na ɗabi'a amma ba mutum na banki ba ba mutum na gwamnati ba ba mutum kuna kan da kyau an gane wanda suka rasa waɗanda suna da damar jinsi yanzu in na kafa kamfani yanzu a ke kafa ba ni ba amma in na rubuta ka ba sai rubuta da su ne kamfani na yanzu ya halatta kamfani ya ba ai da halatta zama da wuce ba saboda ba ke kamfani ni ne ko ne ni musulmi ne dokar da ke kai da wannan dokar da ke kan ba kamfani ya kai ba wani wani dabara kaga doka ce aka wuce ita wasu sai aka halatta wasu wasu kuma aka haramta wasu wannan da ne da dokar yanzu idan talaka mai karamin karfi ya laifi za a ɗauko dokar allah madaranta a tsaida mai hukunci in yi magana sai a ce ke za ka hana mai aiki da dokar allah amma idan wani babban mutum ya can mota ya taka dokar allah shi kuma wannan sai a raba ce kai da shi ne shi ne ba da hukunci ne a harin layi wasu kuma mara za ka haɗa da su shi ne da sai manya sai su ne ya gaba da zai kula ya ilimi sau da doka ma da tarka su amma ƙarana ba haka su wannan kirkin hudawa su zai kirkiro wannan ɗarkaniya suka kuso da shi shi kuma suka suka kuma shi martori Allah ba da kin sarki ya tsaye mana imanin ma'ana ya shi amma al-ƙarunani اللذيان في كل من السودان والكويت هذا ذلك amma dokoki na birane kowanne daga cikin biyun nan dokar sudan mai lamba ta ɗaya mugani wacce take tsakanin lamba ta ɗari biyu da tamanin saba'in da tara zuwa ɗaya a sakin layi da farko da kuma dokan kuwait a lamba ta bakwai a sakin layi da farko waɗannan dokokin waɗannan ƙasashe guda biyu ƙarfinarsa ilahuma alaman yardiba awul fa'ida zahira a bayyane a fili haka in ga dokan sai ka ga kamar dokan tana hana cin riba ko wani interest na banki kai tsaye ne kawai kama da suke yi an gano amma ko ba da yi za ka ji da ɗin wani irin ribara ne ake neman a ci haram amma kuma ana tsoron kar a ci haram da za su yi sarashi kamar za a rasa ɗako da wani abu da na haushi kuma da kuma bai da wani shi ne haka ne da mutane ka ga da sun kama yace wannan abu da muka kawo ba wani zai kawo maka yace dangane da mu'amalar kuɗi kasashen larabawa ne su duka suna da dokar Allah ne akan wannan duk wani mu'amalar da suke yi da kuɗi akwai ruwa ce sai wannan Allah ya biye sai dai rabon wasu dokokin kasashen ya yi da sauƙi da sassauci a kan dokokin wasu ƙasashe yana abin yana da alaƙa ƙasa ne zuwa ƙasa amma dai ba shi da sai ma da ya ce ne kunun ikirar da gini fa'ida dokar sudan da dokar kuwait sun ce duk wani rance da za ka karba ko duk wani rance da za ka bayar to za a bayar da kuwa harsa ba tare da interest na wannan fa'idar ba ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك kuma suka ce duk wani sharaɗin da ya aiki da ba da wannan ka'idar ba wannan sharaɗi da wannan kullum hada-hada ya zama bawaɗin misali kaga dokar da makaranta na imaras sun ce kullum na nan amma ƙarin ya ɓaci haka amma dokar kuwait da na sudan suka ce in dai aka shigo da rabon koya aiki ƙarin ya ɓaci yadda ne ne ɓaci أقول بذلك ما شاء الله حرام لكن نص قانون التجاري للكويت أما سوى الدوكا وشي wannan dokan a ɓangaren da ya shafi al'adar kasuwanci na ne kasan kuwait mai lamba ta ɗari da biyu ala an da da'i cewa mutum da zai ɗauki kuɗin shi ya ba da bashi to yana da dama ابتداء فائدة في الكبد التجاري يجب شيء يساوي ما تقولش بقى سي إنزاء باش كذا كل حاجة يقول سالي كم من موضع موضع كاس يزوج لنا كل دي من كنا سيدنا كاين وسوق ما يكنا مولد إذا ما أحد يقول لك أبين بسيارة أنا أقول أنا بقول بسيارة أنا أبين يوم kana da dama a dokar da ce kai ba za ka ba motsa art rancen kudin ka bai hanyoyi ba to sai in kowane miliyan ko biliyan kaza sai za su za ka ne interest na naira miliyan kaza kana da dama yanzu a dokar allah kai an ba ka wani dama da karama yanzu wane ne ya hana dama ka gwamnati yanzu halaccin gwamnati ya halatta eh yanzu gwamnati ne kuma lokaci ko ka ce hukuma ko ka ce kaza za a zo tarurruka irin wannan na matsala sai a zo ana raba kwano yanzu ya halatta ka kwano na kwano ne ba hukumar allah suke tsoro ba cutar kanjamu suke tsoro ku gane ke daga ƙoƙari yake da ƙarfi da yaji sai an halartar da abin da allah ya yi ya haramta amma ta hanyar hikimar da mai yiwa kai ba za ka gane ba dama ya ta ce ra'ayi ko a dace mai ba da kuɗi shi ya sa shan da abin da za a bashi wannan ne ake yi a jahiliya musulunci kuma ya zuwa hana ta yaya wani zai kunno kai ya zamo a wuɗe da cewa ya halatta na ba da yi wani ba da yi wa kawo da abin a ya za a yi da sudan wannan a sudan ba a zai kaga sun yi haɗin gwiwa a kenan kamar sun kulle al'adun sun ne sun ya ramin yawa a kenan in ke wannan sai da kashi ba ta kulle ba sai ta ɗauki wani sai ta kulle shi ta har da suke ramin ne duk gano ne ɗaya ne amma mai da biyu wannan ɓallar ba yadda za a yi shari'a ke da wannan Allah ba da yi sarki da ne mai imanin sai ma da shi wasuriya haka wannan turai da suriya za ta duk wani hada-hadar riba da interest a banki wannan haramun ne kuma duk hada-hadar da aka shigo da wannan wannan hada-hadar ya haji amma sai su saki wani ɗan wuya sai ce in har mutum ne ana son a rage kuɗin shi to yana da damar ya sa sharaɗin abin da za a bashi kuma kuma haramun ne ya rubuta Allah ba suriya ke kowa ina ne ba da shorai kuma da wasu kasashen ma wanda ba waɗannan ba wanda shi ne yadda suke gudanar ina wanda zai so yana kokarin ya halartar da wannan interest ɗin ya ce a nan ne don babu ba a naira ya kwaso irin waɗannan bayanai ko san sa su gefe ɗauko abin da yake ilimi ne a magana kan shi ga ɗauko abin da yake ilimi ne a magana a shi duk wanda ka ɗauki naira ka bashi ko dala ko sefa ko riyal ko dutch ko kowane irin kuɗi a duniya ka bashi ya ɗauki abin shi ya baka to bai da yana ka bashi duniya da lahira domin ka bashi yayi ka arshi kayan masarufi a kai shi domin yana da sai ya gani ziyare da azurfa da ruwa kuma an wani yau ba kuma lokaci da sun ce sun yi fili wa usulu amma sun kasa gane kiyasin illa me yasa ake iya ba da zinare da azurfa a da a ɗauki kaya a baka samaniya ke cikin su kuma idan ba wannan samaniya ba mu da ma'ai amma in ya zama naira da azurfa dala da sefa da biya su ma akwai wannan samaniya purchasing power shi su za su yi goma za su yi wa ba da ya iri ɗaya ne in ka ɗauko wancan wannan ma ya tabbatar da shi to da ai ba dokan Allah ne na tsara mutane mu'amala ai siyan kaya da zinare da azurfa ba ibada ba ne ba doka ba ne ba addini ba ne mu'amala ne da shari'a ta tsara yadda za a yi idan duk abin da mu'amala ta zo da canje shi addini zai karba sai da wancan dokokin sai ya samu shi don ba ka da aya ko hadisi wanda su ne suka fara halartar da hada-hadar kuɗi na zinari da azurfa tun kafin zuwa musulunci a jami'ar ne da musulunci ne sai kwar dokoki yadda za a yi kenan yau idan mu'amala da rayuwa da zamantakewa ya jinni da zinari da azurfa ya ce da kajin shanu za a yi kuma kowa ya yarda gani adadin buhu kaza adadin kaza an yi da wanda ke sai a ɗauko wancan dokoki na shari'a sai ya hukunta wani mutum kamar cin abinci cin abinci ba addini ba ne sai dai addini yana da cewa a kai shi cin abinci mu'amala ne shan ruwa mu'amala ne kuma in ba haka ban ka ce addini sai ce to wanne zan sha hawa zan sha ko suwa ko korafi so kuma kawo da kyau sai ka hau da za shi idan wanda ya sha fiye wata da wanda ya sha ruwanku da wanda ya sha na rijiya mai hukunci wanda ya sha lita daya da wanda ya sha rabin lita mai barar shi ina ka san ba addini yau ke dai yanzu ni na tashi da daddaren da mai washi da hannu mai wata da nina shi mai wata da ruwa kusa mai wata da kaza da kaza wanda kuma shi bai samu wannan gaba shi wani kuma ya yi yasa hada hada kuɗi mu'amala da shari'a ke da cewa a kanta to ko ba kai saka zo da wani tsari da ke tsarin can ba daidai ba ne saboda shari'a ta yi magana a kan wancan mu'amala to ko tana da magana a kan wannan mu'amala shi ba iri ɗaya ne kaunar wani da babu canji to ko wanda ya ce da canji ka ce zai ga ba subhanahu wa ta'ala ko wani sharri la ilaha illa anta fastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum